أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله آه. irin rukunin karatuttuka da muka saba gabatarwa saboda taimakon kanmu da kuma ‘yan uwanmu ɗalibai na ilimi cewa mu taimaki kanmu mu taimaki kuma ɗan uwanmu ɗalibai na ilimi a yadda muke ɗauko kamar fanni-fanni haka mu karanta idan mai biye da mu yana biye da mu cewa irin wannan tsarin karatu mu ɗauki littafi mu fassara shi daga farkonsa har zuwa ƙarshe mun karanta littattafai da yawa ina ga dai aƙalla mun yi alburda mun yi hamziya mun yi kitabu zuhudi mun yi badamasi mun yi ibn zaid mun yi ɗan ɗarani mun yi ishiriniya mun yi ra'ul musalli kuma mun yi wannan littafi tani'a ita ma tani'a mun yi ta irin wannan tsarin karatu sannan kuma mun yi ishiriniya ma a irin wannan tsarin karatun wanda kuma muka daɗe muna karatun daga baya da su mun yi irin su lamiyatul arab shi ma mun yi su mun karanta wani abu daga cikin littafin tazayyinul warakat na shu abdullahi bin fodi mun karanta wani sashi daga cikin kasirin nan shamak baqiya da kuma bangaren fikihu shi ma mun dan tattaba ɓangaren nahau shi ma mun ɗan tattaba to wannan lokacin insha Allah mun yi shawarar mu ɗauki littafin ɗan ɗarani shi ma littafi ne na loga mu ɗauki littafin ɗan ɗarani shi ma mu ga menene a cikinsa mu ɗan duba shi duka muna yi ne tabarruka saboda ɗalibi na ilimi yana buƙatar muzakara kuma musamman da yanzu yadda aka samu kafafai na sadarwa suna ɗaukar hankalin mutane sosai suna cinye wa mutane lokuta suna hana su neman ilimi suna cinye musu lokuta na ibada to kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li kulli da'in dawa to shine to kowace cuta tana da magani to su kuma kafafen yada labarai da suke ɗauke mutane hankali to su ma sai aka samu magani shine maganin shine abubuwa na karantarwa na addini da za a rika shigarwa ciki shi kenan sai zama ana rabi da rabi rabi da rabi wancan bangaren bangaren shirme da sauran abubuwan da ba su da amfani su ja wani abu shi ma abu mai amfani na addini ya ja wani abu sai muka yi shawarar cewa mu ɗauko wani littafi na ɗan tsarani mu duba insha Allah yanzu haka shi ma littafi na ɗan tsarani za mu yi shi kamar yadda muka saba yi a rukunin littattafan da muke fassarawa zuwa ƙarshe insha Allah shi ma bayan ɗan ɗaranin mun gama shi a yanzu haka akwai a ɗaibatul garra ita ma tana gabanmu kuma tana layi bayan mun yi ɗan ɗarani mun huta to ɗaibatul garra za mu ɗauko a layi sannan kuma akwai littattafai da yawa wanda muka sa su a wannan tsarin wanda za mu karanta su insha Allah da yardar Allah eh in Allah ya to za mu tashi shi wannan littafi na ɗan ɗarani a shi wannan littafi na ɗanɗara ne akwai maganganu da yawa a kansa. Ita wannan kasida ta ɗanɗara ne, tana daga cikin tsofin kasidu wanda suke na adabi kuma wanda suke masu tsananin kyau. Saboda in ka karanta za ga adibai suna cewa shi wannan malamin ya yi abin da ake kira sa luzumu ma la yarzin. Ya bi wata iriyar kafiya wacce ba a saba bi ba. ba cika saba amfani da ita ba ya yi irin wata wakar da ba saba yi ba ya kalli yalbali kad balbal ta bil balbali bal kaga irin wannan wakar wata igiyar waka ce mai ban sha'awa da kayatarwa a fagen adabi tana daga cikin kasidu wanda suke kayatattu a fagen adabi sannan abu na gaba ita wannan kasida ta ɗan ne tana daga cikin kasidu wanda suke mafiya daɗewa mafiya daɗewa saboda a kasidin da muka karanta ina tsammanin lamiyatul arab ce kawai ta shi ta daɗewa ita kuma lamiyatul arab kaga dama ita adabi ne zalla ba waka ce ta bege ba amma wakar yaban annabi banar su'adu ne kawai ta fita da dawa a kasidun da muka karanta tunda ita banar su'adu kaga tun zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka'abu bin zuhari yayi ta a gaban annabi to bayan ta bayan wa bayan banar su'adu da muka yi banar su'adu fa qalbil yawmi matbulu bayan ita ba wata kasidar da muka yi mafi dadewa kamar wannan saboda shekara ɗari tara da hamsin da tare yau da yin wannan kasida ta ɗanɗara ne yauwa saboda shi wannan mai ɗan wannan kasida ɗanɗara ne ya yi hijira miladiyya mana Gregorian calendar hijira ta wannan wannan miladiyya shekara dubu ɗaya da casa'in da biyu shi kuma hijiriya ya yi Fati shekara ta ɗari hudu da tamanin da biyar in ka ɗauki hijiriya ka lissafa yanzu za ka ga yanzu muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu za ka samu yau ita wannan kasida ta ɗan ɗara ne tana da shekara ɗari tara da hamsin da tara saboda ka ga tara daga cikin kasidu masu daɗewa abu na gaba kuma shi sunan wanda ya wannan kasida suna kiransa mu'inuddin sunansa mu'inuddin ana kiransa abu nasar Ahmad bin Abdulrazak a ɗan ɗarani sunansa a ɗan ɗarani a ɗan ɗarani ɗan ɗaranin sunan garinsa ne mutumin Baghdad ne eh mutum ne mutum ne wanda aka yi shi a Baghdad ɗan ɗaranin sunan garinsu ne nisba ce wacce ake dangana masa eh nisba ce zuwa gare shi ita ɗan ɗaranin amma asalinsa mutumin Bagdada ne shi ne Mu'inuddin Abu Nasar Ahmad bin Abdulrazak a ɗan ɗarani shi ne sunansa. Kuma sannan ita wannan kasida tana daga akwai a karatu da bincike da na yi, wasu sun ce an yi mata sharhi, amma na yi iyayi na wajen ƙoƙarin neman sharhin ban same shi ba, ba inda ban shiga ba, na buga, na buga, na buga. saboda da daɗewa na so ne karatun wannan littafi na ɗan ɗarani a irin wannan tsarin namu. Amma saboda ƙoƙarin wai ko zan samu sharhin littafin shi ne sa an ɗau tsawon lokaci ban yi karatunsa ba, da tun da da na yi karatunsa. Saboda haka a wata maƙala da in karanta akwai wata jami'a daga cikin jami'o'in Iraq akwai wata mata mace ne ta yi wani project a kansa. project ɗin da ta yi ta yi bincike ne akan salo usulubi na balaga na shi wannan kasida ta ɗanɗaraniya ta yi bi wannan usulubin balagar da ya amfani da ita sannan kuma ta yi amfani da ta yi kuma du bincike da ƙarin bayani da warware mafuradatul kalimat ma'anonin kalmomin da suke cikin shi wannan littafi ɗan ɗarani. sun ce binciken da ta yi na PhD dinta a binciken da ta yi na makaranta wanda kamar za a ce project kenan na yi saurin baki na ce PhD a project ne la'alla a digirin ta na farko ko digirin ta na biyu ko kuma digirin ta na uku ta yi project a kansa shine ta ba abu biyu uslubin balaga na wannan kasida ta ɗan ne sannan kuma mufaradatul kalimat ma'anonin ɗaiɗaikun kalmomi da suke cikin wannan littafin na ɗan ɗara ne saboda haka wannan salo biyun ta bi saboda haka sun ce ta yi matar ta yi wa littafin sharhi mai kyau ta yi abubuwa da yawa na gwaninta amma na yi ta ƙoƙarin ban samu ba amma masu karatu su ta na bincike sun faɗi sunan project ɗin ko abin da aka sa wa littafin qala'idul jamaniya qala'idul jumaniya fi sharhi qasidatit ɗanɗaraniya saboda haka sai a tsaya mu neman sa ni dai na yi iyayi na ban samu ba shi yasa ma an samu tsawon lokaci ina so na karanta littafin ban karanta ba saboda in na samu wannan sharhin zai taimaka wajen a ƙara fitowa ƴan uwa da wasu abubuwan da ba lallai ya zama a haka hankali zai iya kaiwa a kai ba amma sunan sharhin da aka yi qala'idul jumaniya fi sharhi qasidatut dandaraniya lallai ni dai na yi iyayi na ban same shi ba wannan ita ce shimfiɗa ta farko ko shimfiɗa ta biyu da zan yi wa littafin nan. shimfiɗa ta gaba kuma shi wannan littafi na ɗanɗara ne wasu suna ganin cewa kamar ma ba mutum ne ya yi littafin ba kamar ma ba mutum ne ya yi littafin ba akwai kaulin da zaka ji suna cewa ma kamar waka ce wai ta aljinu ba mutum ne ya yi littafin ba saboda ni kamar wasu irin salo da ya bi na wakar ko su kansu da suka rubutu sun ce ya bi wani irin salon da ba cika bi ba saboda haka suke cewa ma ba ma mutum ne littafin boy suna zaton cewa waƙar aljanu ne wannan maganar akwai ta lallai duk ɗalibi mai karatu in yana tare da ɗaliban ilimi zai ji ana faɗa cewa wannan kasida ta ɗanɗara ne cewa waƙa ce ta aljanu ba waƙa ce ta mutane ba ba mutum ne ya yi ba wannan magana ce mashhuriya amma ni matsayata ba zan ce mutane ne suka yi ba ba zan ce aljanu ne suka yi ba ni ina tsakiya dalilin da yasa ni ko ba zan shiga cikin mutanen da suke cewa aljanu ne suka yi wakar ba saboda kaga a iya bincike na na samo sunan wanda ya littafin da shekarar da aka haife shi da shekarar da ya mutu da ƙasar su da garin su sannan kuma da sharhin ma da aka yi wa littafin sannan kuma da mutanen ma da suka yi wa littafin aiki to kaga ba zan ƙaryata su waɗanda suka faɗi sunan mai littafi da shekarar da aka haife shi da shekarar da ya wafaci da aikace-aikace da aka yi wa littafin da garinsu da kuma fagen ƙasidar a matsayin fage na adabi ba zan karyata su ba sannan masu cewa su ma waka ce ta aljanu to su ma ba zan karyata su ba ni ina tsakiya ba zan ba ina tsakiya saboda ni da a ce na yi iya bincike na ban samu an yi wa littafin sharhi ba ban samu sunan wanda ya littafin ba ko ƙasarsu ko shekarar da aka haife su to sai ni ma sai ne musharaka da mutanen da suka ce aljanu ne suka yi waka saboda haka ni ina tsakiya ban karyata kowa ba wannan shine shimfiɗa da zan ce ta biyu ko ta uku da zan yi wa littafin to sai shimfiɗa ta ƙarshe wanda daga kanta za mu shiga karatun littafin kai tsaye shine ne shi wannan littafi na ɗanɗara ne kamar yadda kuke ganin sa yanzu haka a hannunmu asali ba haka mai littafin ya yi shi ba daga baya aka masa wannan takamisi daga baya aka masa takamisi daman kun san ana yi littafi takamisi sai a ƙara baiti ɗaya a sama sai a ƙara shaɗari ɗaya a ƙasa sai a kawo ɗaya baitin a haɗa kamar yadda aka yi wa mai ishiriniya kaga mai ishiriniya kalilai ya uja bil muhassabi wanzila to a ƙarshe nabiyyu shine shadarin baitin nabiyyu lahu alal jalali mubawwa'u shine asalin mai littafin yadda yi shi to da aka zo sai aka karawa mai shirya kalle ya kuja bil bahazid wala sai aka kara masa wala tabgiya an haifihi mutahawwala wa akaran bihi maganan taharrafu manzila a haqqu ibadallahi bil majd wal ula nabiyyu lahu wannan bil majd wal ula to wannan gaba ɗaya ƙari ne aka wa mai shirya to shi kuma wannan littafin shi ma sai aka masa takamisi amma takamisin da aka masa ba irin na mai ishiriniya ba ne saboda mai ishiriniya farkon baitin sama ne za a ɗauki na mai ishiriniya sai a kawo nasa kuma a ƙarshe kamar kalilai ya uja bil muhassabi wanzila sai a ce nabiyyin lahu a alal jalani jinani mubawwa'u kaga an ɗauki farko an ɗauki ƙarshe farko na mai ishiriniya ƙarshe ma na nasa to tsakiya kuma sai mai takamisin sai ya cika da nasa shi kuma wannan littafin gaba ɗaya farkon baiti na farko na sama nasa ne, shaɗarin farko na bima nasa ne, to a ƙarshe, a ƙarshe yake sani ne shi mai wannan ɗin, kamar yadda yake ya salimal kalbi, kada a haye ta kalbi bil wisal, bil muna harrakta ni wal kalbu bil waswasigal, bin kita'in min habibin mikiwali kawwalikal, dukkan wannan ƙara masa akai, shi ne takmisi. To asalin ne kasira wanda ya fara yi, ya kaliyal bali kad balbalta bil balbali bal inna wa zalzaltani wal aql bil zalzali zal kaga su ne a karshe to su ne asalin dan daranin wanda yake da wannan shekarar da muka faɗa cewa da rasuwar mai kasidar ma shekara yau ɗari tara da hamsin da tara to su ne asalin baitoci muka koma baitoci na kasa ma ya kasiman batsanahu fi husni kalkin mustatin يا هضيما كشه في كبد قلبي منتكم يا منيرا وجهه في أي كسدي مبتكم to duk wannan kasidar duka wani a cikin takanisi ne to asalin baitocin kuma da ya rashi kalqaddi kad qawwasta qaddi fastaqim fil hawa wa fariq fa qalbi shagilul ashgalikal shagilul ashgalikal to kaji asalin shi waƙar tasa wannan shine abin da nake so na an karar da al'umma jama'a wannan ita ce shimfiɗa kenan zan ce ta hudu ko ta biyar to akwai wata shimfiɗa wanda ita ma na manta ta wanda ita ma za ta yi amfani sosai ga 'yan uwa masu bibiyar karatu ko masu karanta karantawa shi wannan littafi na cikon da aka masa akwai wasu abubuwa kamar game da ƙwarin larabci lafiyayyen larabci mafi ingancin da babu cece ku ce akai to asalin kasida ta dan ramin waɗannan baitocin da an kawo cewa su ne na asalin mai littafin to malamai sun ce larabcin ya fi ƙwari ya fi kyau kuma dole ya fi ƙwari ya fi kyau larabcin da aka yi shi kusan shekara dubu kusan shekara dubu ba kaɗan ba zai yiwu ka haɗa shi da larabcin da aka yi shi daga baya ba saboda haka na farkon ya fi ƙarfi ya fi bin salo na balaga kuma ya fi kuɓuta daga naƙadi akwai mutane da ake kiransa nuqad kamar a ce kanikawa wanda in aka yi abu za a kawo musu su tantance su duba su ga matsalolinsa to shi na farkon shi ne wanda ba shi da cece ku ce a wajen nuqadu kuma an fiye ba masa shi ma waɗannan na saman ba za a kushe masa aikinsa ba ba za a kushe mara aikinsa ba saboda ni in ka kalli shekarun da aka yi wancan ka zo ka kalli wannan taknisi da aka yi to za ka gane cewa ba zai yiwu a ɗauko abin da aka yi shi shekara dubu a zo a haɗa shi da abin da aka yi shi shekarun sama ba sannan kuma ya ishe mu cewa wanda ya takanisin nan a yi masa jinjina a yi masa jinjina karɓuwa da littafin ya samu yanzu in ba kamar bincike ma ya tabbatar da cewa baitocin ba asalin na mai ɗanɗara nan ne gaba ɗaya ba ba kowa ne ma ba kowa ne ma ya san cewa littafin takanisi aka masa da baitocin ɗaɗɗe ɗaɗɗe ɗaɗɗe suke kamar yadda aka yi alfur da haka suke daga baya wannan da aka zo aka masa takanisi to ba kowa ne ma ya san hakan ba za ka tara mutane da yawa ba su ma san cewa littafin takanisi aka masa ba to kaga karɓuwar da littafin ya samu wannan yake nuna cewa wanda ya takanisin dan Allah yayi ko da ku za ka ga cewa an yi masa nakadi an masa wasu gyare-gyaren larabci to dama ai littafin Allah shi kadai ne ba a samun gyara a ciki eh littafin Allah shi kadai shi ne yake kubuta daga gyara saboda haka da an masa wasu gyare-gyaren larabci kai dai muradinta kana karanta littafin ne saboda luga ka iya luga kuma ka san abubuwan da aka faɗa ga janibi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na yabansa so da kai buƙatar ka tajiya magana cewa akwai wani gyaran lasu ko kaza ko kaza babu ruwanka kafin kai karatun ma da za ka gane cewa akwai wani abu na gyaran larabci kafin lokacin ma in dai kai karatun ba da za ka gane cewa akwai wasu 'yan gyare-gyare to ai kai ka ƙetare ma'ana karatu ya kai karatu saboda haka abin da ya sa in faɗi wannan abin saboda wani abu ne wanda hausa suke cewa wai bari mu ɗaure akuyar mu a jikin magarya bari mu ɗaure akuyar mu a jikin magarya me bari mu ɗaure akuyar mu a jikin magarya za ta yi wani da ya ga muna karatun ɗan ɗarani sai ce Allah sarki littafin da akwai ba gyara a cikinsa to mun faɗa ne ba wai don muna alfahari ba don mu san cewa eh lalle lalle mun san akwai gyara yawwa don mu san saboda haka duk wanda zai ce maka ai akwai gyara ma a ciki sai ka ce ah to kai na ruwanka da gyara ba kana karanta ne don ka samu luga ba ka samu jari na kalmomin larabci kuma ka samu to me kake nema yauwa saboda akwai mutane masu taka haye ha kawai mutum ya ce littafi kaza akwai gyara saboda haka kawai a ajiye shi a daina karatun sa ya gaya ma ba haka ake ba ba haka ake ba ba haka ake ba abin da yasa an faɗi wannan magana saboda kar ka saurari duk wanda zai ce maka ɗan ɗara ne akwai gyara kar ka saurare shi kar ka saurare shi me yasa ce kar ka saurare shi saboda dalilai da yawa dalili na farko ana karanta shi ne saboda yaban annabi kuma yaban annabin ana samunsa kuma yaban ingantacce ba yabo da aka faɗi wasu abubuwan da ba su da kai ba su da gindi ba su da asali a addini ba abu na farko kenan abu na farko kenan abu na biyu karɓuwar da littafin ya samu a wajen bayin Allah shekara da shekaru kullum ana zagawa da shi makarantu waccar makarantar a karanta waccar a karanta shi waccar a karanta shi shi ne yake nuna cewa wanda aka yi littafin saboda shi shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karɓi littafin bayin Allahn da bayin Allahn da suka isa su zama jagorori a addini karanta shi da suke yi shi ne yake nuna cewa Allah ya karɓa saboda ni dabban littattafai miliyoyin littattafai an yi su ma baka ma san su ba amma shi dan darani gashi kullum gashi a hannunmu ba wani sakan da zai buga na agogo a duniya baka samu ana karanta dan darani ba manya manyan makarantunmu in ka je na soro ba wata makarantar da ba a karanta dan darani in dai makarantu na soro ne manya manyan makarantunmu na soro da na sani ba inda ba a karanta dan darani to kaga anan Allah ya yi wa littafin karbuwa ko da kai kana ga akwai wasu abubuwa a cikin littafin da baka gamsu da shi ba to Allahn da aka yi dan shi ya karba annabin da aka yi dan shi ya karba so da karka yadda da dan wani taka haye ta yi ma in ya tashi zai ce maka gyaran balaga ne to kai ina ma ka samu balagar kana so ka dan koyi yan lugarka da zaka ji dadin karatu koyan karatun tsarki da sallah ta yi ya ce maka gyaran nahau ne kai da kake neman karatun da zaka zaka tsarki da sallah kake neman littattafai na yaban annabi wanda za su kaifa kwakwalwarka su narkar da kai cikin annabi ina ruwanka da wani karatun nahau ko kaza ko kaza kalmomi na luga su ka damu da su da kuma begen da aka yi wa annabi to a nan kuma babu kuskuren saboda haka sai ka ɗauki iya abin da za ka yi amfani da shi wannan shi ne sa dalilin da sa masa doguwar shimfiɗa masa doguwar shimfiɗa lalle lalle duk mutumin da yake ɗalibin ilimi ba zai ba zai ba zai zai ci karo da lokacin da zai ci wasu suna cewa ai akwai kaza ai akwai kaza mun yi wannan dogon shimfiɗa ne saboda kar wani mutum ya ruɗe ka kar ka yadda wani mutum ya ruɗe ka littafi kaza akwai gyara a ciki kawai shikenan sai a tattara a zubar kusan duk haka suke wa littafan malaman mu zaka samu littafi an yi shi baiti dubu watakila baiti uku ne a cikin littafin ko baiti hudu ko biyu ya ji an faɗi abin da shi a karatun sai na bai yadda ba shi kenan sai hana mutane karatun littafin an yi baiti dubu kana tuhumar baiti uku an yi baiti dubu kana tuhumar baiti uku a kuma karatunka da imaninka da iliminka ba a karatun mutanen duniya gaba ɗaya ba a karatun mutanen masu addini gaba ɗaya ba sai ka ce waya ajiye littafin gaba ɗaya ai ba a haka ai idan ka ce littafin da wani mutum ya rubuta don kaga yara ɗaya biyu a karatun ka kai ko a kai imanin ka ko a kai kwakwalwar ka ce ya ajiye shi to duk littafin duniya za a ajiye su qur'ani ne kadai ya kubuta daga gyara saboda haka wannan shine dalilin da yasa ne doguwar shimfiɗa zan karanta baiti ɗaya sai na bar shi haka yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya salati ga shugaban mu annabi Muhammadu يا سليم القلب قد أحييت قلبي بالوصال بالمنى حررتني والقلب بالوسواس غل بانكداء من حبيب مكولي قوالك يا كلي البال قد بلبلت بالبلبال بل بالنوى زلزلتني والعقل بالزلزال زل يتي يا سليم القلب يا ميلافير زوجيا قد أحييت قلبي حقيقة كارا يزوجيا تا بالوصال da saduwa da kai bil wisal da saduwa da kai mana haduwar da nai da kai saduwar da nai da kai hissan wa ma'anan ko kuma hissan cewa ina tare da kai almar'u ma aman ahabba kenan ka raya zuciya ta bil wisal da saduwa da kai saduwa da kai da nayi na kasance cikin addinin ka na kasance daga cikin masoyanka wanda kace kana tare da su to wannan abin shine ya raya zuciyata bil muna harraktani harraktani ya rasulallah harraktani ka girgiza ni saboda farin ciki birmuna saboda samun abin da nake nema wal qalbu ita zuciya ta kuma gal ta halaka bil waswasi saboda yawan waswasi zuciya ta ta halaka daman zuciya in ta da waswasi to halaka take samu binkida'in min habibin binkida'in min habibin binkida'in saboda rabuwa min habibin da masoyi mikiwali kwaɗan harshe na alƙawali mai yawan magana ƙal yayi magana kwaɗan harshe na mai yawan magana saboda rabuwa da masoyi yayi magana mana ya koka ya kaliyal bali ya mai lafiyayyar zuciya in aka ce alkhaliyu alkhali ko a larabci shine abin da babu komai a cikinsa mana ya kaliyar bali ya mai lafiyar zuciya shine maiki sallallahu alaihi wasallam babu komai na sharri a cikin zuciyarsa ya kaliyar bali ya mai lafiyar zuciya kad balbalta bal kad balbalta hakika ka jarrabi bal sai ka dauki karshe zuciyata bil balbali da masiba eh bil balbal da masifa binnawa saboda nisa da ne wajen ziyararka, nisa da ne daga zuwa maka ziyara, mun rabu, binnawa zalzalta ne, ya rasula ka girgiza ni saboda wannan nisa. Wal aqalu shi kuma hankali zal yana gushewa ne a yi bil zalzali da girgiza, in hankali aka girgiza shi to sai hankali ya gushe, ma'ana yana nufin saboda tsananin soyayyarsa da annabi da kuma nisan da maziyartar annabi ta masa wannan ya sa har yana kusa kamar zai zare wallahu ta'ala alam kasancewar mun yi dogo shimfiɗa wa littafin za mu tsaya nan sai mu ci gaba insha Allah wallahu ta'ala a'lamu